الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudubar mu ta yau musamman irin al'amuran da kan faru a cikin wannan duniya tamu da kuma musamman ma mu ce cikin ƙasarmu nan najeriya na makirce-makircen yahudawa wanda ba su so su ga addini ya ci gaba ciki da waje kuma wannan ba farau ne ba tun lokacin annabawa al'amuran suna ta faruwa kuma ba za su tsaya ba har tashin kiyama amma allah na faɗin irin makirce-makircensu da yadda za a yi da shi idan har ya taso to sai mu bi nasoshin shari'a yadda aka bayyana duk lokacin da yahudawa suka nufaci addininku da cutarwa ko suka nufaci musulmai da cutarwa ga yadda mafita yake kuma muna roƙon allah ta'ala ya kawar mana da irin waɗannan makirce-makirce nasu da yadda suke wa addini da kuma musulmai gaba ɗaya bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم واشهد ان محمدا عبده ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جفر ضب دخلتموه حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن والقائل صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام إن موضع الكلام في عقيدة أهل الباطل من اليهود والنصارى وجميع الكفار من أخطر الموضوعات وقد اهتم به الإسلام غاية الاهتمام والله سبحانه وتعالى لم يتركنا حملا حتى استنقذنا من خطر هذه الموضوع موضوع والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأمة وأدى الرسالة ونصح الأمة وحضرها في أحاديث كثيرة وفي مناسبات عديدة من خطر هذا الموضوع وقد وقعت طوائف من هذه الأمة في هذا الموضوع لكن تختلف درجات وقوعها فيه وتتفاوت خطورات هذه هذا هذا الامر ما بين زمن وزمن وما بين مكان ومكان وبين شخص وشخص ولنضرب الامثله ما يوضح قولي اولا ومن عقيده اليهود الاقترار بالدنيا إن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا إن عطاء الله منها يدل على رضاه كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى وقالوا نحن أكثر وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa falaysat ah, falaysat kasratul amwal wal auladu والثروة دليلا على محبة الله للعبد بل إنه قد يؤتي الكافر من أجل أن يستدرجه وفي الحديث إن الله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب وأما الدين فلا يؤتيه إلا من يحب أخرجه أحمد والحاكم وفي الحديث الآخر لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناها بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء أخرجه الترمذي وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم خلق ال- آه، خلق الله وكذلك صحابته رضوان الله عليهم يصيبهم الجوع ويصيبهم الفقر والفاقة وهم أكرم خلق خلق الله ثانيا ومن عقيدة اليهود رفض ما عند غيرهم من الحق أي من عقيدتهم أنهم لا يقبلون من الحق إلا إلا الذي مع طائفتهم كقوله تعالى في كتابه الكريم قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ثالثا الأخذ بالافتراق وترك الاجتماع وصار كل حزب بما لديهم فرحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناسوا من والله الله أمركم رابعا عداوتهم للدين الحق وما- ومحبتهم أو محبتهم للدين الباطل كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام وأخبرهم أن دينه ودين موسى سواء واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكفار اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون عباد الرحمن فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد bismillahir rahmanir rahim ya yan uwa muminai yan uwa masu karamci a daidai wannan lokaci za mu bayyana ma yan uwa sakon wannan hutuba cikin kalmar hausa wannan hutuba tana so ta haska mana irin rayuwa ne na abokan gaban addini kai kuma ka rika saƙa wa kanka duk lokacin da ka ga wani abu ya faru a duniya ko ya faru cikin ƙasanka ka tabbatar da duk ɗabi'a irin na yahudu allah na labarta mana cikin alkur'ani ba wani bakon abu ba ne sun yi wa Allah ma munanan halayyarsu sun yi wa annabawan Allah munanan halayyarsu idan mutum ya bi tarihin alkur'ani ka bi ayoyin alkur'ani za ka ga ƙazancaccen halayya irin na yahudawa Allah fa yakan umarce su kwa aikata kaza sai kuma su ce wa Allah da kaza ne ya kamata a yi musu dabi'a ne nasu munana wanda Allah ta'ala yana nuna mana matukar muna rayuwa da su cikin wannan duniya za mu yi ta karo da irin munanan ɗabi'unsu zan karanta mana kaɗan daga cikin munanan ɗabi'unsu kamar guda uku ko hudu sai kuma in faɗi dalilin yin wannan hudu ba daga cikin aƙidan yahudawa yaudaruwa da duniya so suna gani a cikin rayuwarsu duk wanda Allah ya bashi duniya shine mafifici wanda Allah bai bashi duniya ba kaskantacce ne Allah na kinsa ne yasa bai bashi rayuwa da yalwan duniya ba to kai mumini karka dauki wannan shine aqidanka amma Allah ya faɗa mana inna akramakum indallahi atqakum mafi karamci a wurin Allah mai tsoron Allah matuƙar mutum na da talauci amma yana bin Allah a wurin Allah shine nagari komi samun rayuwanka da jin daɗi na duniya matuƙar baka bin Allah kai ba na Allah bane ka saka wannan cikin rayuwarka ka huta ɗabi'a ne na yahudu mutum ya rika jin sai an bashi duniya ya zama karɓaɓɓe wajen Allah ko daula ko ƙasa ta rika jin duniyar da suka samu su ne mafifita a wurin Allah al'amarin ba haka yake ba kaga Allah na labarta mana ɗabi'an yahudawa suka ce na hannu a kafaru amwalan wa aulada wa ma na hannu bi mu'azzabe so suka fi yawan dukiya suka fi yawan yaya kuma su ko a lahirar ma ba za a musu azaba ba sai Allah ya ce a'a inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna akthara an-nas la ya'lamu ka rike wannan lallai kar ya zama jin dadi na rayuwa da fifitan duniya shine a gaban ka duk al'umma ko duk dan adam da ya rike wannan shikenan Allah ya karya shi kuma duk ƙasa ma da ta ɗauki wannan shine aqidan ta zama karyayyar al'umma yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai iya fifita shi ya bashi jin daɗin duniya fiye da kowa amma sai ya zama ya sha wahala a rayuwarsa sun fada cikin talauci tare da sahabbansa sun fada cikin halin wahalhalu ba wai don Allah baya son shi bane sai ya zama shine mafificin halitta a bayan ƙasa daga cikin bayanai na wannan za mu zo mu leƙa shi ku ga abinda ke mana wahala a duniyar nan tamu fifita duniya a gaba duk shi ya mana wahala na biyu rafdi ma inda gairihin minan haƙi ɗabi'an yahudu ne duk lokacin da ya zo gaskiya ta zo ko wani kalma ta zo in ba ta bakinsu bane ba su yarda da ita ba za su yi watsi da shaidan kowa za su yi watsi da tunanin kowa tunani a duniya in ba nasu bane ba tunani bane wannan yana daga cikin aƙidansu ba sa karɓar wani magana sai iya nasu so a duniya hatta wahayin Allah bai yi musu ba tunaninsu ne ya yi musu kun ga Allah na labarta mana cikin Kur'ani qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'a su sun yadda da suna imani da abinda aka saukar musu ne kadai suka yadda da shi amma duk abinda ba nasu ba sun kafirta masa ba su yadda da shi ba na uku al'akalu bil iftiraki wa tarkul ijtima'i ɗabi'an yahudu ne a duniya kuma shi suke kururuta ta ko'ina su raba kan al'umma al'umman da suke ɗinke sai su raba kansu don su samu daman mulkansu su samu daman iko a kansu don matuƙar ba su rarraba ku ba ba za su samu daman iko a kanku ba musulunci kuwa ya yi mana umarni da haɗin kai wa a tasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraku sannan kuma a hadisin annabi yake cewa Allah ya yarda muku da abu uku ya kuma ki abu uku abu uku ne annabi ya zayyana su kowane tana tare da kishiyanta ɗaya Allah na so ɗaya Allah baya so Allah ya yarda ku bauta masa bai yarda ku haɗa shi da wani ba Allah ya yarda muku ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗaya bai yarda da rabuwa ba in kaga an rabu to ba a haɗu akan igiyan Allah bane la ilaha illallah ne ba a haɗu akan ta ba shi yasa zaka ga wani musulmi zai ce ta yaya mu ma ba za mu hadu ba ai ko mu ya mu musulmin ma ba a hadu akan la ilaha illallah ba dan hatta tauhidin da muke kowa da inda ya fiskanta balle ma fa kafirai kenan musulmin ma wani ya yadda da abinda annabi ya zo da shi wani kuma yana kiran kansa musulmi ne amma bai yadda da wannan tauhidin ba kaga wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ba ta tabbata ba yana kawo shine yana ɗaya daga cikin abin da ke wahalce mu a cikin wannan duniya tamu na hudu adawatuhum lidinil haq dabi'an yahudu ne gaba da addinin gaskiya ko da yaushe duk inda addini za a ji ɗuriyarsa a ji amon shi sai sun je sun darar da gabansu a wannan waje to yan uwa abin da ya sa na ɗan ciro mana wannan a cikin wani littafi na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab daga cikin ɗabi'an Yahudu matakar kana duba siyasar duniya kai ka ce wannan malami bisa hasken ayoyi da hadisai yakan ci ciro wani abu zaka ga kamar a yau yau ake yi malamin nan ko rasuwansa barin duniyarsa shekara 241 bana shekaransa 241 Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya wallafa wani littafi mai suna Sharhu Masailul Jahiliyya za ka ga wani ɗabi'a in ana cikin yi kana bubuɗewa sanda ya tara matsaloli guda 120 a littafin matsaloli guda 120 ba abin da wani ba yahude zai tafka maka a yau ƙura'ani ya ba da labarinsa za ka ganta ba ka ganta kamar yau aka gina ta ba abin da ya sa na kawo muku wannan ɗan kace na ce da ya tafa ruwa cikin 'yan kwanaki da suka shige game da cewa cikin ƙasanmu nan ana ta kan kashe kirista saboda haka nan ma amerika za ta kawo hari a kan musulmai na ƙasa saboda mene ana ta kashe musu kirista to wannan bala'i da suke neman ɗagota akwai wata siyasa ce a ciki shi ne kaɗan daga ciki na kawo mana ai yanzu in muka lura duk ƙasan da ka ga amurka suke jujjuya ta su ne za su nemi su naɗa shugaban in bai musu biyayya ba kuma saboda sun san daman son duniyansa a hannunsu yake shi ne al'iktiraru bai duniya yaudaruwa da duniya yau in da shugabanninmu ba su sa kwaɗayi a kan abin duniyan da suke kai ba ina ruwansu da su yanzu akwai ƙasashen da babu ruwansu siyasar ƙasansu ko mulkin ƙasansu ba za su iya sa baki ba saboda ba sa neman wani abu a wurinsu sai dai su su zo su nema yanzu ku duba nan ko saudiya nan da su iya kama mutum in yayi sabon Allah su kashe shi su yanke masa hannu duk duniya ba wanda ya isa ce musu wani abu ana cewa za su ce ba ruwanku da mulkinmu saboda menene sai dai a zo a nema a wurinsu amma mu da yake shugabanninmu akasari al-iktiraru bid duniya sun yaudari da son duniya in da a nemi duniyan wajensu za a je kuma dama shi ba yahude ya ɗauki duk wanda zai rike duniya to yanzu zai saurin kifar da shi ɗaya kenan sannan na biyu ya sadda duk wani abu da shaida da in ba a wurinsu ba ne ba sai yadda da shi ba kamar yadda na faɗa mana ba sa karɓan wani abu ƙalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu ko ai an ce daga Najeriya nan ne aka tashi aka je aka bada shaida a cikin fadan majalisa ta amerika wasu ne suka je suka faɗi cewa ana ta kan kashe musu yan uwansu kirista kaga da adalci take yi sai ta kira musulman ko kuma ku zo yaya ake haka sai musulman su bada bahasi ko sai suka yi da shaidan yan uwansu kadai wa yakfuruna bima wara'ahu duk wani shaida da ba na yan uwansu ba su yarda da shi ba amma inda gaskiya ne ai kaga anan sai ya zamanto wasu jakadunmu na musulmai su tashi su je su faɗi irin kisan da kafuran suka taɓa yi wa musulmi a ƙasar nan da ibidans ɗinsa da hotunansa da komi shekaru da suka shige da dama su kuma in kiristan da gaske suke su kuma su kawo shaidan da aka taɓa kasu kiristoci yanzu ga misali ko faɗan tafafalewa 91 musulmai aka kashe kirista aka kashe ko musulmai wannan kaɗai hotonsa za a iya nuna wa amurka wannan kisan ƙare dangi wanda yau ba wani musulmi da ke da masallaci cikin garin tafafalewa meye musulman suka yi a lokacin baban gida akwai yakin zangon katab sanda aka yi wa musulmai yakin ƙare dangi a wannan wuri kirista aka kashe ko musulmi na biyu nan jos kan babu ranar da akwai gari mangu kullum sai su fada musulmai kawai su kashe saboda su musulmai dokin bakinsu baya gudu ko wanda wani fata iya tafiya duk a nuna hotuna da ake yi kai akwai ranar sallah a cikin garin jos musulmai sun fito masallacin idi bude musu wuta aka dinga ana mai da su gawawaki kuma duk wannan da yake dokin bakin musulmi shi bai gudu da kirista ne sai a ce an masa kare dangi ko a kowane lokaci ma almajiran shehu ɗahiru sun taɓa zuwa sun zo sun gaishe shi za su koma aka yayyanka su ko ba taɓa yi bane haka a filato aka yayyanka su ko ta ina babu inda ba a yi kaga da adalci ne sai musulmi shi ma a naɗa wani basaraken mu ko wasu daga cikin manyan limaman musulma su tafi su ce to ga karan ku da aka kuma musulmai ku zo kare kanku ku nuna kaza da kaza kaga da shine za a wanye amma kaga da yake ba su da adalci su babban damuwar sun ana bin addinin gaskiya su rubuta addini a ƙasan sai suka yi watsi da shaidan musulmi kawai suna sa lokacin da su zo ne su zo su faɗa musulmai to akalla da yake ba lokaci ya kusan kurewa irin wannan al'amura kai baka da ƙarfin faɗa baka da wani abin da zaka iya nuna sai ka koma zuwa ga Allah haka annabawan Allah suke yi lokacin da ba su da ƙarfin daula da suka Allah ya turo su in za a cutar da su komawa ga Allah suke yi na gani cikin wani littafi na muktasar siratun rasulun sallallahu alaihi wasallam na muhammad bin abdullahab sheik muhammad bin abdullahab ne ya yi wani littafi muktasar muktasar siratun rasulun sallallahu alaihi wasallam a ciki yake ba da tarihin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yake cewa annabi ibrahim wani lokaci ya tafi da matansa saratu suka tafi wani gari da mungun sarki ke garin yana kwacen mata sai annabi ibrahim ya ce to in mun je da ke ko fadawansu sun zo za su kama ki don labudda sai mun wuce garin in da su kama ki su kai masarkin nan aka tambaye ki ce ke uwa na ne ba mata na ba don in yaji uwan mutum zai sake amma in matan mutum ne zai kama ta zama yana fasikancinsa da mata to sai ya zamanto annabi ibrahim yana da rada saratu a lokacin su ne musulmai kadai a zamaninsa daga annabi ibrahim sai matarsa saratu shikenan sai ya zamanto aka kama matan annabi ibrahim ita saratu aka tafi da ita wajen wannan sarki suka bai wa sarki labari ga wani bako ya zo da wata mata wannan ya kamata ta zamanto taka ce aka zo da ita ana tafiya da ita annabi ibrahim ya yi alola ya kama sallah ya ce ya allah wannan farmaki da wannan mungun sarki ya kawo mun ba ni da yadda zan yaƙe shi kai ne kaɗai za ka isar mini ya kama sallah ya nuna ma allah kun ga ana tawassuli da aiki na gari da kake da shi ka nuna ma allah ya biya maka wata bukata yanzu sai mu kaddara wa kanmu fitinan nan da amurka take ci za ta zo ta yaƙi ƙasan nan me kake da shi na aiki mai kyau da zaka nuna ma Allah ya warga zaniyansu kar ya ba su dama ya tura musu su masifan a kansu ba su zo su yaƙe mu ba kamar yadda annabi ibrahim ya yi ana isa da matar tunda Allah na amsa addu'an managarcin bawa saboda haka sai ya zamanto yana kai hannu jikin saratu ita ba tana ganin ta ne matsarin Allah a kansa yana kai hannu jikinta zai taɓa ta duk hannayensa suka shanye ya zama baya motsi kamar mutum ya samu paralyze sai ya ce a'a ni ba taba ganin mata irin wannan ba sai ya roƙe ta ya ce to bai wa Allah ni an ka mini ke amma ki yafe mini ki roƙa mini Allah mahalicinki kaga kuma sai ya koma ga Allah wa idza rakabu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun haka dabi'ansu dama yake in suka ga hali mai muni sai su koma ga Allah in kuma sun fita cikin wannan hali sai su koma shi kiyancinsu nan sai ta ce Allah ka saki ba jikin wannan sarki don ya banni ma in tafi shikenan sai hannunsa suka dawo mugun sai ya sake kai hannu kuma jikinta sai ya sake samun paralyze sai ya sake roƙonta aka yi haka hassa uku in ka duba littafin na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo sahihin hadisi ne kuma Imam Bukhari shi ma ya kawo cikin ingantaccen littafinsa na uku da aka yi shi sai kira fadawansa bayan ta roƙa masa Allah ya sake ya ce wai ku menene yasa kuka ka mini aljana ba ƴar adam ba kun ka mini aljana ga abin da ke faruwa ne to ina neman tsari daga gare ki tace ni ma ina neman tsarin Allah a kanka na sallame ki ki tafi abinki addu'an wane ne Allah ya amsa addu'an Annabi Ibrahim da Nasaratu to mu ma in muka shiga cikin irin wannan bala'i maimako ai tasarutai dan zaka ga kowa kowa da manazarci wani ma dan siyasa za a samu a sa sha albarka radio ko gulab FM yana fadin siyasar duniya akan shigowan anarka din Najeriya ni ina gani a'a ni system din da Najeriya suke bi bai karbi Amerika ba kila Faransa suke bi kaga lokacin Abacha ma yana kula da da China ne ko suka ta tsangwaman Abacha to mu ba shine nazarin mu ba mu mu yadda za a shigo ƙasa a ɓarnata mana in sun shigo hatta malamanmu na addini sai sun musu shari su kama su ce duk ɗan ta'adda ne to yanzu tun da ɗimi-ɗimi Allah ya halatta kai tawassuli da sunayensa masu kyau da siffofinsa maɗaukaka da ayyukanka masu kyau ka nuna ma Allah Allah ya warga niyansu ya ‘yan uwa Allah ya birka kin niyansu Allahumma izal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكفار اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ‘yan uwa wannan huduba ita ce ƙarshe an kuma fahimci saƙon wannan huduba kenan kar mu raba ƙasarmu da addu'a kar mu raba kawunanmu da addu'a don in an shigo ba wai gwamnatin ne kaɗai manufansu ba mu ma ba mu san irin ta'addancin da su yi mana ba Allah ta'ala ya karya mana su ya dirkake manufansu Allah ya kawo mana zaman lafiya a cikin ƙasarmu to saboda haka kai nan ba kullum mai ta surutu wajen mai shayi mai ta menene ba wani aiki kai gudumawa wa kasan kadan ta zauna lafiya mu babban damuwar mu su bari mu rika la ilaha illallah mu rika bautan Allah cikin masallatan mu kafircin da suke kuma a duniya da mulki da Allah ya basu da jin daɗin duniya ranar kiyama Allah ya tantance amma mu su bar mu mu yi addinin mu mu wannan shine babban sakon mu sannan abu na biyu wancan sati mun faɗi taimako da muke nema 'yan uwa su yi mana game da wannan aikin bayan gida namu to cikin ikon Allah ana idar da sallah sai wani bawan Allah da ya saba ba mu taimako a cikin masallacin nan yakan ba mu dubu ɗari biyar dubu ɗari shida dubu ɗari bakwai na sha bayyana muku to mun kwana biyu ma ban gan shi ba sai ya sake shigowa ya ce malam wannan aikin bayan gida ga miliyan guda a ci gaba da aiki Allah ya saka masa da alkhairi ya ce kuma yana da bukatunsa wanda shi ma wurin da yake ci gaba da hidimominsa na aiki ana takura masa wani lokaci shi ke da hakkin wani abu ma sai a dauka a ba mu wani wanda ba musulmi ba ya je ya gabatar kuma da haɗin bakin musulmanmu sai su warware masa baya ya ce yana roƙon addu'a wajen ‘yan uwa shi ma a sa shi cikin addu'a Allah ya daɗa ba shi kariya mu ma ya ba mu kariya kuma Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi mu ma ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya yawaita mana irinsu saboda haka bukatun da muke da shi yanzu hatta bobula na kofa da windo duk yanzu haka mun ba da aikinsa a cikin wannan kuɗi amma yanzu abinda za a ci gaba da yi shine wayarin yanzu an kawo ga wayarin na 5-5 din da zai rika fita da toilet zuwa sakawai da kuma ainihin abin yin toilet din da kuma tiles to saboda haka muna roƙon 'yan uwa duk wanda Allah ya bashi dama ko siminti da zamu ja filo da waɗannan robobi zai ji estimate din da mu nemi shi injiniya ya faɗi estimate din insha Allahu dan muna kammala wannan kuma sai mu fada wayancan dan lokaci kaɗan kila kafin azumi ma mu fara aiki da wurin Allah ta'ala ya taimake mu Allah kuma ya ba mu ikon samun haka sai mu ba da taimako ya ɗan uwa sannan kuma mai kawo ruwa ko yaushe Allah ya saka masa alkhairi yana kawo taimakon ruwa ana amfana da shi Allah ya saka da alkhairi akwai sallan janaza da in mun idar da sallah yan uwa duka za ku tsaya lokaci kaɗan don kowa ya riske lada na cewa da ya samu kira duk wanda ya salla a kan gawa akwai baiwar allah da allah ya mata rasuwa matan kawu kawu wane ne mahaifiyarsa mahaifiyarsa ko kawo kafin yawa kawu ma- ka- kawu kafinta ma'abocin wannan masallaci ne mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa saboda haka daga mun ida da sallah take za mu gabatar da sallah Allah ya gafarta mata ta mutu a babbar rana Allah ta'ala ya mana cikawa da imani mu tashi zuwa ga sallah Allah ya mana rahama assalamu alaikum wa rahmatullahi